الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وبعد السلام عليكم يو أشرن دتكوس قوة بير شكرة dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai a hijiriya wanda shine ya dace da uku ga watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha tara meladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatun wannan littafi mai albarka na sahihil bukhari wanda muna kitabul magazi babu hajjatul wada' babin da ke magana akan hajjin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi na bankwana jiya mun kawo hadisin yahya bin suleiman abu sa'id aljofi kenan ba mu karasa shi ba cikin hudubar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ya ce ala inna allaha harrama alaikum dima'akum wa amwalakum كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد وتلكم آي ويلكم كوكما ويحكم انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم ba'dukum riqaba ba'd wanda Allah ya ce ku saurara Allah ya haramta jininku a tsakaninku haramun ne zubar da jini mutum musulmi ya zubar da jinin dan uwansa ko kuma ya kashe dan uwansa dukiyoyi a tsakaninku haramun ne wani ya ci dukiyar wani ba tare da yaddarsa ba kwace sata fashi da makami haramun ne ka hurmaci yaumikum haza kamar yadda wannan rana taku take da alfarma fi baladikum haza a wannan gari naku na makka fi shaharikum haza a wannan wata naku na zulhajji ala hal ballagtu ku saurara shin na isar da saƙon da Allah ya turo ne zuwa gare ku ƙalu na'am suka ce e ƙwarai ka isar ƙala Allahumma shahad annabi ya ce ya Allah ka shaida ya Allah ka shaida ya Allah ka shaida na isar da saƙo sau uku ya ce kai tanku shi ne wailakum ko wai hakun shakkan mai riwaya ne kalmar wailakum din abinda take nufi wato kalmar nuna damuwa akan abin da zai iya faruwa ku lura shi sa yace unzuru la tarji'u ba'di kufaran na isan muku da sako kada fa ku dawo bayana bayan na bar ku ku zama kafirai ku ridda ku bar musulunci yadribu ba'dukum riqaba ba'd ta yadda sashen ku zai zo yana saran kafadan sashi ku ta fada da juna kada ku yi haka inji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fala tarji'u ba'di kufaran kada ku kafirce bayana ku riƙe addinin da na umarce ku da shi da na yi muku wasiya da shi wannan shine kalmar ƙarshe da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa musulmin duniya cewa su ta masuki da addininsa kuma annabi ya isa da saƙo ya rage gare ni da kai mai riko da abin da annabi ya tafi ya bari mu ma mu mutu kai قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثني زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا تسع عشرة غزوة وأنه هج بعدها بعدما هاجر حجة واحدة لم يهج بعدها حجة الوداع قال أبو إسحاق وبمكة أخرى wannan riwayar ita kuma tana mana bayani ne cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi yaki yaki yaki har guda goma sha tara kuma yayi aikin hajji bayan yayi hijira zuwa Madina hajji guda daya lam yahujja ba'daha annabi bai yi wani aikin hajji bayan wannan hajjatul wada'i da muka yi bayani ba saboda ya rasu ne a farkon shekara ta biyu bayan aikin hajjatul wada'i hajjatul wada hajjin bankwana kamar yadda muka yi bayani abu ishaq as-sabi'i ya ce a riwayan nan cewa وبمكة أخرى النبي ياي وانا ايكن حج امكة كافن yayi hijira wannan wani kauli ne da yake nuna cewa kafin annabi yayi hijira ya taba yin wani aikin haji abinda aka sani annabi aikin haji guda ɗaya yayi wannan hajjatul wada' kama wani kaulin na malamai suka ce kafin ya dawo madina ya yi guda tun da shi hajjatul wada'i bayan annabi ya yi hijira ne ya koma madina to wasu wasu malamai suke cewa wannan maganar ta abu ishaq sabii tana nuna mana kenan aikin hajji guda ɗaya annabi ya yi kafin hijira to ba haka bane suka ce an ruwaito cewa a shekarun nan da ya yi a makka duk lokacin da za a zo a yakin hajji to annabi da shi aka yi bai zauna bai yi aikin hajji ba wannan magana ce gaskiya akwai sabanin malamai kwarai da gaske wasu sun tafi akan hajjin nan guda ɗaya ya yi wasu kuma suka ce a guda ɗaya amma bayan hijira ake nufi kafin hijira kuma ya yi wasu aikin haji wasu ya til hadis anhu insha Allah lahiqan قال حدثنا حفص بن عمرو قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة ابن عمرو ابن جرير عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع لجابر لجرير استنصت الناس فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض irin wancan hadisin ne da ya gabata manzo Allah ya faɗa wa jarir ka ce wa mutane su yi shiru shine instansitin nas mana askithum ka sa su yi sukut su shiru daga ansitu ne shine instansitin nas yace jama'a ku saurara kada fa bayan na barku ku koma kuna masu kafircewa yadribu ba'dakum riqaba ba'd sashin ku yana fada da sashi kuna saran juna kaga wannan duk harkar dabanci da kashe-kashe da sare-sare duk annabi ya hana wannan ba ɗabi'ar musulmin ƙwarai ba ne ya ɗauki makami yana saran ɗan uwansa wannan maguzanci ne kuma rashin tarbiya ne ta musulunci saba annabi ne sallallahu alaihi wa sallam قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن محمد عن ابي عن ابن ابي بكرة عن ابي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق يوم كهيئة كهيئة يوم خلق السماوات والارض السنة إثنى عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس ذو الحجة قلنا بلى قال فأي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس البلدة قلنا بلى قال فأي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر يوم النحر قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من يسمع من سمعه فكان محمد إذا ذكره يقول صدق محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال ألا هل بلغت مرتين wannan riwayar abi bakrata nufai abin al-harith kenan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya musu wani bayani ranar sallah a hajjatul wada manzon Allah yake cewa ku saurara zamani az-zamanu qad istadara ka hayati yawmi khalaqa as-samawati wal ard zamani ya juya ko zamani yana juyawa kamar ranar da Allah tabaraka ta'ala ya halicci sammai da ƙasai haka abin yake aje a dawo wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas an dade ana kwana ana tashi ku lura da jujjuyawan zamani da canjawan lokaci mai hankali yana amfanuwa da kwanakin da yake da su a duniya da shekarun da yake da su a duniya yana gyara al'amuransa saboda kullum ka kwana ka tashi an rage ka ne kana ƙara kusantar ƙabarin ka ne azzaman qadis tadara ka hay'ati yawma khalaqa as-samawati wal ard as-sanatu manzala ce shekara gabaki ɗinta wata sha biyu ne haka ne ko shekara wata goma sha biyu ne wata ɗaya biyu uku idan an yi wata sha biyu an yi shekara kenan cif cif shine isna ashara shahara idan ka rarraba zamani yana rabuwa ne zuwa ga shekara shekara idan ka raba shekara ita kuma tana rabuwa ne wata-wata minha a cikin waɗannan watanni na shekara arba'atun hurum akwai watanni guda hudu masu alfarma an hana yaƙi ko jihadi an hana a yi a ciki wannan watanni ne masu matsayi masu daraja masu alfarma Allah ya tsare su arba'atun hurum salasatun mutawaliyat guda uku a jere suke shine mutawaliyat akwai zulqaida an ce da ita zulqaida ne alqaidatu zama zulqaida ma'ana watan da ake zama ba a yin yaƙi a ciki shine ma'anar zulqaida ko zulqa'ada daga ka'ada ya ka'udu ne ka'udan aljulus kenan so zulqa'ida mana watan da aka ambace shi lil qu'udi anil qital ku zauna kada ku yaki a ciki shine alfarma akwai zulhajj zulhajji daman watan shi an ware shi ne don hidindimun aikin hajji so ba maganar a yi fada ko a yi yaƙi ko jihadi a ciki shaharu ne uktusa bil hajji faqat yasa duk musulmi inda hajji ta zo ana ta tunanin aikin hajji ne da sauransu akwai al-muharram kaga duk ajere suke shi ma al-muharram an ce da shi muharram ne li tahrimil qitali fi saboda an haramta a yi yaƙi a cikinsa akwai wata guda ɗaya shine rajabu mudar rajabu mudar watan rajab kenan su waɗannan larabawa a wannan lokacin suna kiyayewa wannan wata ɗin su mudar kenan suna kiyaye alfarman wannan watan sama da sauran larabawa gaba ɗaya ba sa bari su yi fada ko su tada hankali a ciki an yi idafar watan ne zuwa mudar mudar din wata kabila ne aka ce rajabu mudar asalin watan rajab ne amma sai aka ce rajabu mudar mudar din wata kabila ne cikin kabilun larabawa fa'udifa sharu ilaihim aka danganta watan nan zuwa gare su kamar a ce rajabu fulani ko rajabu hausawa ko rajabu kaza yarbawa ko rajabu bare-bare to rajabu mudar me yasa aka ce rajabu mudar saboda su ɗin suna kiyayewa akan alfarmar watan sama da sauran larabawa yadda suke kiyaye watan kenan su suka fi kowa kula da darajar watan sai annabi ya ce watan nan shine wanda yake baina jumada wa sha'ban yana tsakanin jumada jumada jumada ake cewa ba jimada ba jumada al'ula jumada al'akhira wa sha'ban da kuma watan sha'ban sai manzo Allah ya ce da su ina tambayan ku ayu sharin hada wani wata ne yanzu muke ciki wannan watan wanne ne me yasa annabi ya musu tambayan dan ya dada jaddada musu su san wani wata ne su san alfarmarsa da ainihin wato karfafa magana da ya gaya musu ya wannan wata din wata ne mai daraja watan zulhajji kulna sabai suna da ɗabi'a ko sun san abu wani lokacin annabi ya tambaye su sai su shiru dan saboda ko Allah ne zai faɗi wani ƙarin bayani suka ce Allahu wa rasuluhu alam da Allah da manzon suka fi kowa sani amma sun san zulhajji ne suka yi shiru don ko za su samu ƙarin bayani wannan mura'atun ne lil adab saboda ladabi da suke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba sa so su wuce gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen magana kuma suna tsammanin za a ba su wani ilimi sabo wanda ba san shi ba fasakata sai annabin shi kansa shi ma sai ya shiru bai ba da ansa ba wani wata ne alaihi salatu wassalam suka ce a ruwaya hatta zananna har sai da muka zaci shirun nan da ya yi annahu sayusammihi bi ghairi ismihi annabi zai sa watan nan wani suna ba sunan da muka san shi da shi ba na dulhaji zai gaya mai wani sabon suna ƙala sai annabi sarsame ce alaisa zulhijja wannan ba watan zulhajji ne muke ciki ba zulhijja ko zalhijja duk ana faɗa zulhijja ko kuma ka ce zalhijja ko da wau ko da alif قلنا bala ya رسول muka ce eh watan zulhijja ne ya رسول sai sake cewa ayyu baladin hada wani gari ne wannan kaga fa a cikin makka suke ai sun san sun san garin sai suka sake cewa Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon Allah suka fi kowa sani eh kwarai kuwa fa sakata annabi ya shiru ya dan dau lokaci hatta zananna annahu sayusammihi bi ghairi ismih har sai da muka zaci annabi zai sa mai wani suna ne shi garin makka da wani sunan da ba mu san shi ba kala alaysa huwa albaldata manzo Allah ya ce ba albaldata bane nan albaldata abin da yake nufi makkata ba makka bane nan ana cewa makka ana cewa bakka makka sunan makka kenan makkatul mukarrama alqur'ani yace allazi bi bakkata mubarakan ba makka ba ne nan suka ce eh ya rasulullahi makka ce kwarai kuwa yace to fa ayyu yawmin hadha wannan ranar da muke ciki wacce rana ce ita kuma ayyu yawmin hadha suka ce Allahu wa rasuluhu alam فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر يوم رانا صلى بچه قلنا بلى مكتشي إيه يوم كم رانا صلى ني سيچه تو غساقو كدوب وانا شمفتة da zai waɗannan maganganun saboda muhimmancinsu ku duba abin da ya fara magana yace inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram ina shaida muku cewa jini a tsakaninku zubar da jini ko reza ce bai halatta ka yanka wani ka zuba mai da jini ba reza ballantana ka fasa kwalba ka fasa mai ciki ballantana ka ɗauki wuka ka yanki mutum yanzu saboda ƙarancin tarbiyya wato da rashin kula da mutunci na jini bini da kaji ana hayaniya a wuri yara matasa da kaji ana hayaniya sai kaji ai ya cire wuka ya soka wani sai kai mamaki wai da wuka suke yawo suke yawo ne ko me wuka ba wuka jinin mutum ba komai bane ba kuma ina mamakin yadda mutum zai iya rufe ido ya kashe dan uwansa wani baya ne ya kawai suke kayya kayya a cikin unguwa wala kawai ya samu wani kiret din lemo na kofar shagon wani kawai ya dauko gindin kwalbar coca-cola pap ya fashe ya fashe gindin kwalbar kurin ya rike kawai sai samu wannan abokin suke ja kyab ya caka masa a ciki sai ya kwanta sai hanjin ya fito ka san kwalba mugun abu ne kwalba yankan kwalba ya fi dauka wani irin guba ne a ciki dafi a ciki insha Allah yaron nan dai sai dai kabari kuma ba a kashe shi ba shi wanda yake son ba a yi ai da wahala kaga wani ya kashe wani an kashe shi duk wanda ka bari ya kashe ka ya gama da kai ba wani hukunci kawai zai a kai shi kurkuku ya sha zama in yana da hanya kawai bayan shekara ɗaya biyu uku kaga an ciro shi yana ta zirga zirgansa har zama suke masu na lissafin ni za a yi gaya wa abin nan ni mutum nawa ma na kashe na'am eh subhanallah eh suka hana suka sha shayi suka inna lillahi kamar ya suka sha shayi shi shayi yake sayarwa ok ok inna lillahi wa inna ilaihi ka duba dan Allah mala kuma a cikin uwa ka ji wai a gyade gyade ne yara suka zo suka sha shayi da daddare a wajen wani mai shayi yana da kyau ku rinka jin irin wannan labaran abokananku ne yan uwanku ne garinku guda shayi suka zo suka sha na mai shayi da daddare sai suka ce ba za su biya ba shi kuma dan uwan makoci ne kuma mahaddacin qur'ani ne yaro ne shi ma matashi mahaddacin qur'ani sai zo yake musu nasiha yaya za a yi ku sha shayin bawan Allah ku hana shi kuɗi laifinsa kenan kawai sai suka kama shi shi kansa mai nasihar suka bankare shi waɗannan suka rike kafafuwa wannan suka rike hannaye suka ɗauko wuka suka caka mai a cikin cikinsa suka kashe shi take ya mutu yanzu kuma suna nan suna yawon su a cikin unguwa sun kashe bawan Allah mahaddacin Qur'ani sun aika shi lahira bai shirya ba haka ake yi rashin tarbiyya wato bai yi ba yasa mun sha faɗa muna maimaitawa ka rinka addu'a Allah baka yaya Allah ya taimake ka kasa zama maka bala'i yanzu irin wannan dan da zai wannan abu mai amfaninsa sa wannan ɗan da zai je kashe wani wallahi wanda ya mutu mu binne shi a kabari ɗan banza bai da wani amfani ɗan da zai zama ɗan shaye-shaye dan da zai zama mai rike wuka da kwalba yana sukan mutane wallahi rayuwarsa ba ta da amfani tun da bala'i zai jawo gwanda ya mutu kai addu'a Allah ya ɗauki ransa ka kai shi kabari ka binne shi ya je can to me amfaninsa bai da amfani bai da wani relevance a rayuwa wallahi ni ban ga dalilin da zan na san mutum mabarnaci ba wallahi kai ba kai mai tarbiya ba kai ba kai masa addu'a Allah ya shirye da shi ba bai shiryu ba ya zama maka bala'i ka ta ajiye shi kuma abin mamaki inda za a ɗauke shi a kai shi kurkukun ko a kai shi kotu uban ne fa zai tabi a sako masa shi haka suke yi kuma da irin wannan suke wannan nan nan kwanan nan abuja nake gaya muku kwanaki na gaya muku a karatu suka bugo mu waya an buga hara daily trust malam yaro ne fa ya haɗa baki da uwarsa suka kashe ubansa wallahi malam wannan malam an lokacin da aka yi abun aka bugo mu waya aka sa hands free ina magana da su uban mutumin kirki wallahi malam mutumin kirki ba shi da aiki illa ya je ɗaya kwangilarsa tsohon ma'aikacin gwamnati ne 'yan buge-bugensa ga gidansa ga masallaci kullum yana masallaci in bugun shi a masallaci fito ya tafi neman sana'arsa da aikinsa yana da yar wadata da rufin asiri su kuma yaran da shi da mahaifiyar suna buƙatar wani abu na dukiya ya sahale musu ya musu wani abu shi kuma yana ganin babu dalili ya zai ya ware su ya musu wani abu daban kuma ra'ayi ne kudi na kudi na ne ai dole sai yaro na ya ce sai na masa kaza ya je nemo nasa mana ko dole ba dole bane su bai ba suka ga cewa ba za su taba samun wannan abun ba sai sun kashe shi mahaukata babu mahaukata irin waɗannan wallahi malam da matar da ɗan suka haɗa baki suka bankare uban nan zai fito sallah asubai ya je nemo haya kilas dubu ɗari biyar ya nema ya ba su ku zo ku kashe ubana ita kuma matar tana kallo tana gani ta windo haka murɗe tsohon nan suka sassare shi suka kashe shi makota suka ce su dai sun ji ihu sun ji ƙara yau alhaji ba a gan shi a masallaci ba kayya kayya sai gashi su da suka yi kisan fa sai suka so suna cewa a zo a zo a ce maka alaji ya mutu ya mutu ya mutu ya mutu waye waye sauran wai dan su batar da hankalin mutane cewa wai sun zo sun kashe shi kuɗi a karam kalla uban ya shi ya sha wahala ya nemo kuɗinsa ka gama wahala ka nemi kuɗinka don ka rufe asiri wai yaron ka wai ya ce wai wai dole sai ka bashi wataƙila kuma kai naka uban bai bar maka komai ba hakan aka yi to mahal shahid an kai su ana kokarin za a je a yi hukunci waye waye sauransu shine wani kuma ya zo shi kuma jami'i ne wai ai wannan bai kamata ba ya kamata a taimaka kar a je a kai wa hukuma a kashe maganar shine wai ake tambaya wai ya halatta a kashe maganar na ce yanzu dan rashin mutunci tambaya na kuke ya halatta a kashe maganar ba ma maganar kisan da aka yi ba ka san me yasa na ji maganar wai a tambayi malamai wannan maganar ana so za a kashe ta ne wai ya halatta ba fa maganar cewa a yi magana akan hukuncin kisan da suka yi ba na ce so kuke in ce muku ya halatta a kashe maganar wai ai abun kunya ne a ce ya za a ce uba ya sun kashe uba abin nan ɗaya kashe ubansa mata ta wannan kuma al'amura za su abin a kashe wani wani sss ne muna tare da shi yana aiki abuja ya bugo mun yake ga ya ce ga kes din nan a teburin malam ya halatta in taimaka akan wannan na ce kai kanka in ka yadda ka sa hannu akan wannan ba mamaki ka zama dan wuta warai ku ai ka san irin wannan sai kai da gaske ai ba ka ba da wata fatawa mai sauki ba in kai wani lagalago in ka sai suka je suka bashi wani abu ba na fara kai shi wuta tukun shi kansa mai magana wannan Allah wallahi yau ai wannan sifar yan wuta ne a kashe bawan Allah an zo ana neman a fidda hukunci ka ce wai wai saboda ya zo ofis ɗinka bari ka sa hannu ka abin nan ai ba daidai bane taimakon ta'addanci ne wannan wa yas'auna fil ardi fasada ne yasa samari matasa ku kulla alaka da addini ku rinka zuwa masallaci ku rinka sauraron wa'azi shine zai gyara muku zukatanku ku ji tausayi ya shiga ranku amma duk yaron da ya rabu da Allah bai zuwa makaranta baya sauraron Allah ya ce annabi ya ce to ba mamaki a haɗa ta'addanci da shi ta'addancin ya wuce ya je har wa iyayensa yi yanzu ma malam abin da ake faɗa malam masifa masifa Allah ya sauƙe wannan bala'i yanzu yara abin da suke malam shine su ƙulla alaƙa da ƙannansu mata ko da yayyan suna zina da su yaro uwarsu ɗaya ubansu ɗaya da yassa ko ƙanwarsa sai ya rinka nemanta su rinka soyayya da ita ita ma ta rinka soyayya da shi zina ta cikin gida yanzu tsabar rashin imani mutum zai iya zuwa ya nemi ƙanwarsa uwa ɗaya uba ɗaya ya nemi yassa uwa ɗaya uba ɗaya wa ya nemi kanwarsa duk matan da suke na waje na tsiya sai a gida subhanallahi alazim wallahi akramaka Allah yanzu abinda ake kenan kuma ana yi ana ta ciki ana zubarwa ana ta ciki ana zubarwa a gida kafin ta yi aure yayanta ya ta nemanta ko kananta ya ta nemanta wannan wani irin wannan wannan wannan wani irin bala'i ne wannan wani wace irin musibi wato wani abun an gaya ma sai kan kai ma ya kulle ma me ma zaka faɗa ne akai yanzu wani yana buƙatar sai an bashi aya da hadisi akan wannan me bambancin ka da akuyar gidanku akuya me bambancin ka dai iya dabbanci kenan amma wallahi malam da sunan wayewa da me kaga yarinya budurwa malam a cikin gida tana cire kayanta ƴaƴan uwanta suna ganin tsiraicinta wallahi tana shafa mai da komai a gaban wai ai wai ai uwa ɗaya uba ɗaya ne ai ƴan uwa ne me yake ja wannan nesantar karantarwar addini malam gidaje ana rayuwa ba ibada malam ba a damu da sallah ba ba a damu da karatun qur'ani ba ba a damu da zikiri ba ba a damu da tuba ba duniya kullum ake nuna mutane tunda duniya kuka nuna musu za su yi muku duniyanci kuma akwai bala'in da ya wuce wannan mutum ya fiya ya su yi masa wannan wallahi gwanda su mutu ina ta maimaita muku wannan kalmar wallahi gwanda a ce ya mutu na binne shi a cikin kabari da ya wannan tsiyar subhanallahi azim kuma akwai tsinannu da suke promoting wannan tunanin suna nan suna taimakon ra'ayi ƙwarai kuwa kafafen yaɗa labarai ba wato alai mamu ka gane wani abu kaga kaga yahudancin nan da ake faɗa da tsiyan nan da ake faɗa ba karka ɗauka wai daga can kawai suke suna da wakilai a cikinmu kuma suna amfani da kafafen yada labaran nan sosai da na gani da na ji suna da ƙarfi akwai abubuwan da za a shiryo su da yarenmu ana yi amma da wata manufa ne wallahi wannan akarmu kalla wannan kan tsohon zance ne wannan yana da ita kenan malam za ka ba mu labarin ta kenan kowa ya rike ‘ya'yansa wallahi da iyalinsa ni abinda nake gudu nake tausaya wa kaina in tara ‘ya'ya na mutu na basu suna bala'i da barna bayan na mutu wannan shine tashin hankali gwanda na iya ƙoƙari na in ɗora su akan hanyar Allah in na mutu suka canja Allah ya sani na iya abin da zai to amma waye yake iyawa ma ya matso da yaran jikinsu ma ya nuna musu ga manufarsu ga abin da yake so su yi waye ni ne da kai da wancan ba mu da yawa kai Allah ya sauwaye annabi ya ce jini ina maimaita muku jini ko kaza ce kaka da ka kashe a banza wallahi duk wanda ya kashe wani yana da tashin hankali a gabansa ranar tashin alkiyama abdullahi dan mas'ud ya faɗa a kiyama wanda ya kashe wani wanda aka kashe zai zo ya rungumi ya rarumi ya shaƙe wanda ya kashe shi zai ce ya rabbi a gaban Allah fa hadisi ne wannan ya rabbi ya ubangiji salhaza tambayi wannan lima katalani dan me yasa ya kashe ni dan me yasa ya kashe ni me na masa ya kashe ni gaban Allah gaban Allah wani yaro na cikin ɗalibinmu yana zuwa yana mana rikodin nan karatu satin da ya wuce barayi suka shiga masa gidansa shi ma yaro ma ɗalibin ilimi saboda ubansa ya ɗan gina masa gida kafin ya mutu ya ɗan bashi ɗan abin da zai sana'a yana zuwa kasuwa yana abin nan bai da komai miskini ne gidan ne kurin suka shiga masa gida barayi ya ce kawai malam sai na ji ana dukan kofa ta duka malam gayya guda ya ga bayan da zai su da bindigogi mamaki ina suke samun bindigogi ya ce suka shigo suka tarar da ta shiga kawo kuɗi ya ce ina zan samu kuɗi ba za ka ba mu kuɗi ba suka fara bincike durowarsa ne suna ɗiban kaya ya ce mala ina kallon su suka kwantar da ni wani ya ce ka ba da kuɗi ba ya ce wallahi ba da shi wallahi wallahi ba da shi abin da ku gani a gidan nan shine nake da shi wallahi ba da shi sai wani yaro a cike ce wallahi sai in fasa kwakwalwar ka yanzu yanzu da bindiga wallahi yaron nan sai ce gaba ɗaya sai na ji tsoro ya fita a raina ya ce dan Allah ka kashe ni kai kuma ka dawwama a duniya wallahi malam ya ce malam gaba ɗaya tsoro ya fita a raina ka zo cikin gidana gaban iyalina kana caji kana ɗiban kuɗi ka ce min ba kuɗi na ce ba da shi za ka ce za ka fasa kwalwata da abin da ya ce ka kashe ne kai kuma ka dawama ya ce ni kai na malam sai da na ga jarumta ta bayan sun tafi ba ya ce kuma wallahi ikon Allah da na gaya musu wannan ko sai jikinsu ya sanyi ya ce ba mutuwa ba ce akwai wanda zai tabbata sai suka fara cewa wa'azi za ka mana ya ce kun zo gidan ustazu ba ra'ayi muku wa'azi ba wato mahallin shahid ina son gane yadda wato yadda ran dan adam ya zama ba komai ba yanzu mutum ya kashe kai raba ka da duniya ba wani abu bane ba kuma wallahi inda ya zo da karar kwanan kwakwalwar tasa zai harba wallahi ya fasa ta a zubar da shi kurin aje a sa shi a kabari an gama zancen sa kawai an shayi bila adadin dima jini jini ka duba taro ne na duniya gaba ɗaya sahabbai sun fi dubu ɗari abinda annabi ya fara cewa ku kiyaye jini Allah sa kun gane wannan jawabin kar ka yadda ya zama sababi kai kana daga cikin wanda za ku zubar da jinin wani ka kashe wani yanzu irin wannan ko ya tuba ya daina satan in ya je ya kakkashe mutane malam ya zai ka tuno ka kakkashe mutane ya za ka yi ya za ka iya rayuwa mai daɗi ka raba wani da duniya ka duba yadda rayuwar nan take fa ka duba yadda kowa ke maintainin rayuwarsa ba wani haka kurun ka je gidansa ka yanka shi ko ka kashe shi kawai kuma daga baya ka dauka daga hannu ka ce ka tuba shi yasa Abdullahi dan Abbas ya ce wallahi ya ce duk wanda ya kashe mumini da gangan ko ya tuba Allah bai zai karba ba haka ya fassara a karkashin ayan nan wa man qatala mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannamu khalidan fiha hadin nan yace wallahi wannan aya in dai da gangan yana sane ya kashe mumini inji Abdullahi dan Abbas ya ce wallahi sai ya shiga jahannama alkawari ne duk istighfarin ta salatin annabinsa haka ya makale Abdullahi bin Abbas aka ce ba shirka bane ba yace ai mu Allah cewa yayi muta'ammidan fa jazaohu jahannam yaje kashe mu'mini da gangan kuma yazo ya daga hannu yace astaghfirullah inji Abdullahi bin Abbas Allah ya sa kuna fahimta yace to jini haramun ne inna dima'akum wa amwalakum dukiya ka gani dukiya karka duka ci dukiyar wani naira ɗaya ta wani wallahi tallahi sai ka biya ta ko da ƙarfi ka karɓa ko da wayo ka karɓa ko ka yaudare shi ko ka karɓa ka ƙi ka biya shi kana ganin ka ci a yau akwai kabari shi sa yana cikin abin da za ka yi ƙoƙari a rayuwarka kar ka yadda ka mutu da hakkin wani kar ka yadda ka mutu da hakkin wani don babu garantin Allah zai biya maka wannan hakkin ba garanti kuma babu garantin sallolinka da azuminka da karatun ƙur'aninka za su iya isa ka biya hakkin wannan mutum ka yi ƙoƙari tun a duniya ka biya in karba kai ka rubuta ka ce na karba na karba ka bar wa iyali in sun iya biya Allah ya sani in ba su biya maka ba to kuma wannan sai Allahu a'lam ka duba malam bashi ba Allah ka yafe mana bashi annabi ya ce duk wanda ya ci bashi ya mutu da shi ba zai shiga aljanna ba komai ibadarsa sai an tsayar da shi a kofar aljanna sai an biya wannan bashin kaga bashi ba kwace bane bashi halal ne annabin ma yana cin bashi kowa ma yana cin bashi amma in mutum ya mutu da bashin wani bai biya ba aljanna wallahi get za a yi masa wallahi komin albada sallarsa wallahi sai an biya wannan kudin ba shi kawai aka ce za a gansu da yawa a tare a kofar aljanna a ce su waye waɗannan sai a ce ha'ula'i mahbusuna biduyunihim waɗannan sun samu aljanna aikin su ya cancanta shiga aljanna amma ba suka ne suka yi musu yawa sai aka tsaye da su aka ce sai an biya ana jiran ko dai a kwashe ladan su a biya ko kuma in Allah ya ga dama ya musu walfaya ya biya musu in kuma bai biya ba za a kwashi lada ana kwasan ladan yana yin ƙasa zunubin yayi yawa kuma sai mutum ya dawo dan wuta wa aradakum alaikum haram mutunci ka duba magana mai tsada mutunci haramun ne ka ci mutuncin dan uwanka daidai da kallon banza ka masa ka gaya masa magana ta banza wallahi sai Allah ya tambaye ka har mutunci fa duk abin da za ka zubar da mutuncin ɗan uwanka kiyaye mun wallahi ko ɗanka ne ka tsare masa mutuncinsa ka kiyaye masa kimarsa ɗan adam yana da kima yana da daraja yana da mutunci to a yi masa maintainin mutuncinsa kar a zubar mara da mutunci shi yasa ko a kotu ko a dokanci na zamani idan mutum ya ci mutuncinka kana iya kai shi ƙara ba kuɗinka ya ɗauka ba ba wani abin ka ya rike ba a'a ya gaya maka magana ya ci mutuncinka ko a gaban mutane ko kana iya zuwa kai shi gaban alkali ku yi ta tafka shari'a akan mutuncinka deformation of what deformation of character a a a a a a gurin lauyoyi kana da dama ka kai mutum ka bi hakkinka to kaga wannan ya dace da shari'a ku tsare mutuncin junanku dan a zauna lafiya ta yanzu akar makan lawo barawon da ya zo ya shiga gidan mutum ko bai ɗauki komai ba ya shiga ya tarar da mutum a cikin iyalinsa bai ci mutuncinsa ba wallahi wani da suka je gidan suka tarar da shi tsirara suka tarar da shi bawan Allah ya saki jiki yana bacci sun kakkabe kofar ya yi bacci bai sani ba tsage-tsage ya ga gatti a kansa ko wando bai da shi suka ce tashi ka saka wando ya tashi ya rude wandan ma ina zai sako mai ya rasa inda zai tsirara da gidan wallahi a gidansa malam sai da wani ya dauke wani zani ya bashi ce daura yana rawar jiki suka ce kayi baki kai ai malam dan fashi da makami ai iska ne marasa mutunci ne wallahi shi yasa wallahi tanadin makami yana da kyau mutum ya samu makami a ɗakin sai aje wallahi lafiyayye wallahi mutum ya zo maka gida ka tashe shi wallahi daga aiki in ba haka ake musu wala ba su daina shiga gidan mutane ba adda ce mai kyau wata gora ce mai lafiya ka ajiye ta a tattare da kai gefen gadonka da ka ji biri-biri mai komin itacen nan ka ganin kai kan mutum ba daɗi a zo a ma wulaƙanci a cikin gidanka wallahi halal ne ai a dokan ma shi yasa warai ku akwai defense mana ya mutum zai zauna a gidansa bai da makamin da zai kare kansa musamman irin wannan zamani ni in na san na tara kuɗin da wani zai zo ya buga min kofa ya zo ya min wulakanci ban ga dalilin da ba zan je in sai bindiga in mata rijista in ajiye ta a gidana ba ba wani magana tsoro ka tanadi kaya ka lafiyayya kana sabis ɗinta ka ajiye ta inda bai da hankali zai zo maka wulakanci yanzu wannan mutumin malami ya yi abu nan suka yashe shi tas suka mammare shi iyalinsa a gaban iyalinsa malam suna suna dukan sa malam haka suka fita daga baya kuma aka zo ana masa jaje haka abin ya faru cewa wallahi sun mun wulakanci sun tafi daga nan unguwar gaba ɗaya ta fita a ransa yanzu yaron nan da suka shiga gidan sai ce wallahi malam ko ban taba ganin tashin hankali a rayuwa ta irin wannan ba malam yace na kasa gane ni kam a sama nake ko a ƙasa nake ne yace ni ne ko ba ni bane yace dan naga mutuwa kan muraran bindigogi na gani a nan mutanen nan yace wallahi tun jiya mun je masa jaje abin ya faru yau gobe washe gari muka je da isha'i muka je yace wallahi tun jiya malam bana jin bacci bana jin yunwa bana jin ishirwa ko kasuwa da na je haka kawai ana ta cin abinci wala a ƙoshe nake dam ya ce wala ban ci komai ba tashi hankali malam ya ce iyalina da wata ƙanwata suna ta mun kuka su fa sun ce gaskiya a canja gida a tashi ya ce to ina za ni su walla ba su kwana ya ce dole ya tura su gidan iyayensa ya ce ni kuma ina zo ya ce rangadau nake yanzu nan ba na jin wani bacci na ce ka je ka karatun kuna ya ce ai bai zai yiwu ba ta wannan kaga cin mutunci ne shi sa samun gwamnati ta kwarai yana da amfani don a tsarewa mutane mutuncinsu barawon da zai shiga gidanka ya ci mutuncinka da iyalinka wallahi bai kamata a kyale shi ba to amma yan gata ne wallahi kana kama su da an kai su wallahi zuwa za a je a fitar da su wani babba ne zai bugu ya ce ina da interest a sake su wallahi ko kuma yaran wasu ne ma don harkar satar ma yanzu kwangila ce sai samu ubangida wani babba ya sa su je a samu musu makami a ba su su rinka fita in sun samu su rinka kaiwa returns haka ake ku kiyaye mutuncin kawo kanku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haramun kawur mace yaumikum hadha fi baladikum hadha fi sharikum hadha yace wa satalqawna rabbakum fa yasalukum an a'malikum yace kuma ina shaida muku za ku gamu da ubangijinku kuma sai ya tambaye ku akan ayyukanku waɗannan ayyukan duk da kuke aikata wallahi sai Allah ya tambaye ku wallahi sai Allah ya tambaye ku akan ayyukanku ka yi mai yawa ko kai kaɗan ka yi mai kyau ko kar ka yi mai kyau ka kyautata ko kar ka kyautata duk aikin da ka aikata ubangijinka sai ya tambaye ka akai ya ce ala ku saurara kar ku yadda ku dawo bayana kuna batattu fa kuna faɗa kuna kashe juna yadribu ba'dakum ba'dukum riqaba ba'd kuna saran kafadar junanku ala ku saurara li yuballighu shahidul ghaib wanda yake nan ya gaya wanda baya nan wanda yake nan ya gaya wanda baya nan ku dauki sako wannan shine amfanin da'awa kenan idan ka ji wa'azi in ka ji karantarwa ka je ka isar da shi ga wanda bai ji ba fala'alla ba'da man yablughu an yakuna aw amin lahu min ba'di man sami'ahu yace wani lokacin wanda zaka je ka gaya wa zance kai da ka ji zancen a wajen malamin baka fahimci zancen sosai ko ka kiyaye shi ba sama da wanda ka je ka gayawa abin da ake nufi yanzu ba mun zo mun yi karatu ba sai ka koma gida ka gaya wa iyalinka ko ka gaya wa 'ya'yanka ko ka gaya abokananka wani wanda za ka je ka gaya masa cikin abokananka da iyalinka sai ya fi ka fahimta da ganewa da shiga cikin zuciyarsa wannan magana sama da kai da aka yi a gabanka haka yake faruwa ko sau da yawa za a zo wani baka labarin wani abu sai ga kai kafi shi rike abu yana iya faruwa haka Allah yake mutane bai ba ya ce wasatar yawa yawa yawa ya ce fakana muhammadu shine muhammadu bin sirina tabi'i ne idan zakarahu in yi ambaci wannan zancen ya ƙulu sadaka muhammadu ka lalle annabi yayi gaskiya sadaqa muhammadun sallallahu alaihi wasallam thumma qala ala hal ballaghtu shin na isar na isar marratayn sau biyu to jama'a wannan shine sakon da annabi ya ga wa mutane a hajjatul wada'i hajjin bankwana kun ga maganganu ne masu tsada kuma suna da alaka da rayuwarmu malamai ya kamata lokaci bayan lokaci ana karanta wa mutane wannan hudubar ta annabi ta hajjatul wada'i don mu tsare mutuncinmu mu tsare jininmu mu ainihin wato tsare kawukanmu daga fitintunu na zamani Allah ya samu cika da imani wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh